بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يا إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دقيقة ووتن دايا jira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya zo daidai da biyar ga watan tara a gregorian calendar dubu biyu da ashirin da ɗaya wannan shi ne kasadinmu na ashirin da uku daga cikin jerin giyar karatuttukan littafin fannin ta'amu bai na zaujai yadda ake mu'amala da zamantakewa tsakanin ma'aurata wanda fadilatu shef muhammad sadiqul mai shawi allah madaukakin sarki ya masa rahama ya rubuta idan masu bibiyar mu da kuma masu a kallon mu da sauraron mu ta kafofin yada bayanai na zamani ba su manta ba a mun kammala da la tashtagil bi zawjatika an ba'at a kar mutum ya shagaltu da matarsa ya daina yi wa Allah subhanahu wa ta'ala a ba'a wanda yau za mu tashi da dalilin bai da zaujatik wato mutum ya yi adalci tsakanin matansa guda biyu eh an yi shi an yi idil bai da zaujatik to za mu tashi isbir ala akhlaqiha ka yi hakuri akan halayenta da dabi'un ta ko masha Allah za mu tashi akan isbir ala akhlaqiha ka yi hakuri akan dabi'u da halayen matarka malam ya ce izabtala ka Allahu azza wa jalla bi zawjatin sayyi'a idan Allah madaukakin sarki ya jarrabe ka a matsayin ka na musulmi a da mata wacce take munkuwa fasbir alaiha to kai hakuri da ita wannan maganar ba wai kuma ana maganar namiji kawai ba ima mace ana ba ki shawara in Allah ya jarrabe ki domin shi rayuwa jarrabawa ce zai iya yiwuwa kina ta so ki aure ko kana ta so kai aure amma daga ƙarshe kuma sai ka je ka auro barayi zai iya yiwuwa kina so ki aure amma daga ƙarshe kai ki je ki auro masifa ka auro tashin hankali ki auro matsala to ba cewa za ki bari in kuta ba ko kuma bari in daga hankali na dole sai a sake ni ba abinda musulunci ya ce hakuri ya kamata ki ya sa hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa wani mumini ne ka bace da wata mumina ba wata mumina ba yace idan ya yarda da wasu idan ya kyamasu wasu halaye nata to zai iya yarda kuma da wasu duk matar da ka aura idan kana ganin cewa ta gargade ka ta ishe ka to ka sani kana iya auren wacce ta fita bala'i da masifa kuma haka duk mutum da kika aura in kina ganin ya ishe ki ya gallabe ki wala in kika da ki kina iya auren wanda yake ki bala'i shi yasa an fi so mace ta yi haƙuri idan rabuwa ta zo bisa tausayi to wannan dama ba ki kika zaɓar wa kanki wannan ba haka Allah ya rubuto kuma idan dai rabuwar ta zo da irin wannan sigar wallahi sai Allah madaukakin sarki ya samu miki da mafita karkashin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wanda ya tsoron Allah to Allah zai kawo masa mafita a kan duk abin da yake ciki wanda ba shi da dai amma idan kika ce a'a to ai tunda abin da nake so ban samu ba to bari sai na canja duk siya sai na canja to lalle zai iya yiwuwa ki tada hankali ki canja din amma daga ƙarshe kuma za ki zo ki nadama haka kai ma idan Allah ya jarrabe ka da munguwar mata ka ce to bari sake ta auro wata wallahi tallahi kana iya auro wata ta fita bala'i to sai muga kuma yadda za ka yi wai ba wasu ce sai muga ta fadi kwarkwata ta kwarkwata ta fi kudin cizo fadi ko abin nan cizo kudin cizo ya fi kwarkwata fadi ko to kaga in ta kada ke sai mu ga ta fadi ai ko Allah ya shirya da mu da haka yake cewa idan taraka Allah azza wa jalla bi zawjatin sayyi'a idan Allah ya jarrabi mutum da mata munguwa fasbir alaiha kai hakuri da ita waje alhada sabra fi mizani hasanati ka sanya wannan hakurin ainihin wato yana daga cikin mizanin ayyukanka masu kyau saboda Allah ya ce inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bi ghairi hisab masu hakuri Allah yana zuba musu lada ba girgawa ina fata fahimta to tunda kana da aya da ta nuna masu haƙuri Allah na tunguɗa musu lada ba tare da ya lissafa ba to sai ka tuno yin haƙuri da wannan matar a bisa halinta da ɗabi'unta zai samar maka da kyakkyawar makoma a wurin Allah sai ya zama ba wai kana zaune da ita ne saboda ta fi ƙarfinka ba domin akwai abin da ku kuma mata ba ku gane ba sau da yawa za ka ga namiji yana haƙuri da wasu halaye na mace amma ita saboda ba ta da tunani sai ta dinga tunanin ai ta fi karfin shi ne ya sa yake zaune da ita ko kuma ta dinga tunanin ai yana mugu mugu mugu mugun santa ne ya sa ba zai rabu da ita ba ko kuma ta dinga tunanin ai idan ya rabu da ita ba ba zai iya rayuwa ba alhalin kuwa wani za ka samu wallahi haƙuri ne na kawai baya son tashin hankali amma yana iya haƙura da ke wallahi kuma ya zauna rayuwa ba abin da zai same shi yes akwai wasu za da tana hukunta wa mutu saboda ta san yana da wasu bukatu tattare da ita a dan wanke masa singila da take yi a dan share tsakar gida da take yi a dan sai ta falo da take yi abinci da take tuka masa ko take dafa masa sai tana ganin wannan wasu abubuwa ne wanda ta ɗauke masa wanda ba zai iya rayuwa babu ita ba tun da tana masa waɗannan abubuwa don haka duk wani rashin mutunci za ta yi masa wala wannan mummunan tunani akwai mutumin da irin wannan ta same shi matar ta ishe shi ta ishe shi yana ta haƙuri shekara da shekaru daga ƙarshe sai ya fahimci wato haƙurin da take take zaune da bi abin nan haƙurin da yake yake zaune da ita ba wai ta ɗauke shi a matsayin a haƙuri ne kawai yake yi ba ta ɗauka cewa ta fi ƙarfinsa ne ba yadda iya za ta sai sallame ta duk abubuwan da kika san ya mace take yi wallahi mutumin nan ashe ya iya komai ba abin da bai iya idan yara mun gada miki girki billahi la zila ila illa ko sai kira sai na ta babu nau'in girkin da bai iya ba zai yi jaro zai yi miyar taushe da kifi zai yi miyar kaza zai yi wallahi nau'ukan abinci iri in ya zubo abinci ya kawo za ba za ki ɗauka da mutum ne girka idan ya zage ya sa singila daga daren wando a tsakar gidansa in ya saita gidan na rake da Allah kowace dama ta zo ta kai gidan ta san ya sai ya share tsakar gida ya yi motsi ya shiga kicin ya gyara kwanaka ya yi wanke wanke shirya su a farko mara Allah wallahi ita da kanta matar da ta zo ta ga yanayin yadda yake sai ta hawa ta hawa ta ce wallahi tallahi ba wani abu a duniya nan da ya karfi na yi ki kawai muna haƙuri ne saboda annabi ya ce Allah ya haɗa mu da ilu mu ya haƙuri mu zauna lafiya saboda mai magana a wurin Allah saboda haka kar ki ɗauka kuma da aka ce mijin ke yi haƙuri da ke kina da mummunan halaye da munanan ɗabi'u to kuma wannan wani labo ne ke kuma da za ki amfani da shi wajen cutar da shi kai kuma ka tsoron Allah ka ɗauki wannan haƙurin da za ka yi da matarka a matsayin wani fage da za ka samu lada a wurin Allah ya sa Allah ya taɓa wa manzon Allah haƙuri fasbir صبرا جميلا انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مخدوم لولا ان تداركه نعمه من ربه تلبيس الآراء وهو منيب فاصبر وما صبرك إلا بالله كي هقولي با نقوة كي هقولي با سيدا الله saboda haka hakuri da ake so mutum ya yi a kan matsaloli na rayuwa ba wani yake yi wa ba Allah yake ba ko ba komai yake nema ba face lada saboda haka in Allah ya jarrabi mutum da mata wacce take ba ta da mutunci to ita hakuri da ita har zuwa ranar da Allah ɗaya uku za ta faru ko dai wani dalili daga cikin dalilan da suke zama dalilan da zai sa a rabu mace a rabu da mace ya zo ya rabu da ita ko kuma Allah maɗaukakin sarki ya ɗauke ta gaba ɗaya ko dai wani abu mai haka za mu zo mu ji kissoshin magabata wanda suka yi haƙuri a kan matansu kuma daga ƙarshe haƙuri ya zama musu alheri za mu zo mu ji irin yadda wasu magabata suka ɗauki ɗabi'a na zama da mace da haƙuri ta yadda zai zamanto musu hanya da za su samu lada a wurin Allah wallahi wasu idan an gaya muku yadda suke haƙuri da matansu wallahi tallahi ba za ku taɓa tsammanin ma mutane ne yan uwan waɗanda suke da halitta irin ta ba za ku ɗauka mala'iku ne ko aljanna ai an na karanta muku cewa wani daga cikin magabata matarsa ta zo za ta zuba masa ruwa a buta ya yi alwala ya ta fada masa butar a kai har san da jini ya fita ko ya ce ya gode wa Allah Allah ya masa albarka da ba yana tunanin ya je shi a mara kaho kansa yana ciwo a cire masa mummunan jini wanda zai samu sauki yanzu ga ta taimake shi ba da ya ja ta kudin sa a wurin rani irin wannan hakurin ai ba kowa yake iya yin sa ba wani tun daga zaune-zaune ya daga hannu haka kwashe ta da mali billahi da lissafi bai ta so ko ba haka bane to kun ga akwai mutane waɗanda in kin ga yanayin yadda suke rayuwa ba za ki ɗauka cewa wasu irin mutane ne wanda ba ma irin mutanen da muke rayuwa da su ko ba irin harkar halittar da muke da su ba akwai mutumin da a wannan zamanin da muke ciki matarsa ta ɗebi ruwan zafi wallahi daga kan gas kuka ta ɗauko ruwan zafi wannan zamanin da muke rayuwa yana kan garzo ta kusa mishi a kai gadon bayansa gaba ɗaya saƙo babansa da babansa ka ce ka sake ta ya ce baba ko dai a ƙara haƙuri a dai ƙara haƙuri ina ganin za ta gyara za mu ta kashe kai ce Allah da ba za ta kashe kowa Allah abin ni na ga mijin da mace za ta yi abinci wallahi mata za ta yi abinci wala ta yi zuba mishi ta zuba wa ƴaƴanta ta zuba wa kanta su zauna su ci su nan kuma ta ce wallahi ba za ta bashi ba ya fita ya siyo minerals da biredi ya zo ya zauna ya ci ya mai da kwarbar ya dawo ya kwanta na ga namijin da matar su zaka ce ai gadon ba baban ka bane ba za ka kwanta mu a kan gado wallahi tallahi ka ce ya fita daga ɗaki kada ya kuskura ya hauka gadon nan ya kwanta haka zai haƙura ya dawo falo in ya hau kan tirisita ma ta ce ai tirisita ba daga gidan baban da aka kawo ba daga gidan baban shi haka kuma zai sake komawa ya kwanta a ƙasa to saboda haka waɗannan duka mutane ne kamar mu amma suka yi haƙuri wani za ka samu matsalarsa tsakaninsa da matarsa ko ɗaya bisa goma wannan bai kai ba haka ne ko ba haka ba amma ya gagara haƙuri ya ita ya gagara wani ya ita ɗaya bisa goma wannan matsalarsa da matarsa ba ta kai wannan ba mata tana iyakacin kokari wajen gunsa da masa da'a da kaucewa saba masa amma ba zai iya haƙuri ba amma ga wasu can suna samun matsala na cutuwa amma wallahi sun danna zuciyarsu sun yi haƙuri kuma irin wannan matan ne idan mijin ya rasu sukan shiga tara uku sau uku ba ma uku ba don babu wani namiji da zai iya zama da ita a nan kusa irin wannan don haka da wahala ta iya samun ta aure in kuma ta yi da wahala ta iya zama ko kuma ta kasa samun nutsuwa a rayuwa ta ta tuno rashin hankali da ta kewa mutum yau kuma ga ya koma ga Allah yana kwanci bawan Allah ya tafi ya bata da ita da yaya da duniyar gaba daya to duka wannan yana daga ciki yasa ake so mutum ya dinga kwatanta hakuri a rayuwarsa dangane da zamantakewa da iyalansa Allah ya ba mu ya ba mu ainihin wato a ladan abin da muke yi wasta'in alaiha du'a sannan ya ce ka taimaka wa wannan mata da addu'a lihida yake hadar ta samu shirya wal muhafazatu ala a kiyanil usrati wa bunyaniha da kuma taimakawa akan kula da gina family da kuma kula da su yanzu idan mutum ya ce ba zai haƙuri da uwar 'ya'yan shi guda goma ba ya ce ka fita ta bar gida ba kowace mata ce ba za ta wuce kula maka da 'ya'ya ba abinda da yawa daga cikin mutane kuma za ta ba sa gane kun haihu da mace 'ya'ya hudu 'ya'ya uku 'ya'ya biyar tana maka abubuwa marasa daɗi tun ba ku taɓa haihuwa ba baka ɗau matakin rabuwa da ita ba yanzu ka haƙura har kun hayayyafa sai yanzu ne kake gani ya kamata ka rabu da ita duk lokacin da ka rabu da ita ka ɗauko wata to sai ka ga kayan manyan cikin da ya wuce na uwar waɗannan yara za ka kai haƙuri magabata suka ce duk wanda zai kula ma da gida musamman ta fannin 'ya'ya bai kai mahaifin da ta haifi waɗannan yara ba saboda wani abu kuma da mata suke da hidin muguntarta ba kowace mace ne take mugunta a kan yayanta ba in ka ga mace ta yi mugunta wa yayanta kai wannan ta kai marasa mara hankali na gidan gaba ba na baya ba lissafin ta ya gane normally mace tana iya saba wa mijinta ta saba wa kowa amma za ta kyautata wa kuma yayanta a kan yayanta ba abin da ba za ta yi ba saboda haka kula da haƙuri da ita don ka gina family wannan ba ƙaramin alheri ba wa qala ahadul hukama wanda da cikin masu hikima ya ce idza amala rajulu imra'atahu bis sabr idan mutum ya yi mu'amala da matarsa ta hanyar haƙuri da ita ba zaliha to zai samu rabo ta hanyar ta wa aslaha hayatahu kuma zai gyara rayuwarsa gyararsa za ta inganta ina gaya muku duk mutumin da cutarsa ake yi ba shi yake cutar wani ba rayuwarsa ta fi inganci akan wanda shi kuma cuta yake idan aka waye gari tsakaninka da matarka ita ne take zalunta ka za ka ga cewa kai ka fi da samun nutsuwa da kwanciyar hankali ita kuma kullum tana cikin tashin hankali ba ka da nutsuwa saboda ita take zalunta ka ni zalunci Allah maɗaukakin sarki baya barinsa tun daga nan duniya Allah ke fara ɗaukar mataki a kan ya sa a wani guri Allah ya ce ya fi man ya sha'u fi rahmatu yana shigar da wanda ya ga dama cikin rahamarsa da falalarsa sai ce wa zalimi na a adda da kuma azabar alima su ko azzalimai Allah yana tara da musu azaba mai rafi tun daga nan duniya Allah ya duk wanda ya sa zalunci a gaban shi to ba zai taɓa samun nutsuwa da kwantar hankalin zaman duniya ba ballan ranar lafiya to lura idan aka ce wannan uba ne wannan ɗaya sai aka samu uban yana zalunta ɗan za ka samu uban yana cikin fitina in ka samu wannan ɗani wannan uba ne aka samu ɗan yana zaluntar uban za a ga uban ɗan yana cikin fitina da tashin hankali to haka in ka ga mata da miji mijin yana zaluntar mata wallahi baya cikin nutsuwa mata tana zaluntar mijin ba ta cikin nutsuwa wannan shi ne saboda haka tun daga nan duniya idan mutum ya sa zalunci a gaba zai fuskanci matsaloli na rayuwa da matsaloli na zamantakewa wa idza amalaha bil jazai idan mutum ya mu'amalanci matarsa da da tashin hankali da matsala gwarmato da zagi kasara to sai ya tabar da ita wa afsada hayata ko shi kuma sai ya tarwa rayuwar shi gaba daya idan aka wayi gari mutum ya mu'amalanci matarsa da munanan mu'amala da munanan yanayi to zai zama matar ta samu tangarda a mu'amalarsa da ita sannan shi kuma zai tarwata rayuwarsa ya lalata ta ba za ta masa amfani ba تزوج رجل من الصالحين امرأة سيئة الخلق wani mutum daga cikin magabata ya auri wata mata mai munanan ɗabi'u a kana ya shi alaiha sai ya zama yana haƙuri da ita faƙila lahu sai wasu suka tambaye ka lima la tuqallin ko ha kai ya wani matar ka tana cutar da kai amma ba za ka tafi ta ba kun san akwai irin waɗannan mutane mutane da za ka ga wallahi duk dangi da yan uwa abokan arziki kowa yana ji a rasa cewa ya kamata ya tafi mata nan ba haka ba amma akwai matsala wallahi na ga mutumin da baban matarsa ya kira shi ya ce masa idan kana yi wa Allah ka saki wancan daga wajen baban matar sirikin shi ya ce dan Allah dan Allah ka sako min wancan ka dawo gidan ku mata da sun koyar da kai ce to a da a ya hakuri a duniya akwai mutane iri iri wannan alhaji a yi haƙuri dai ina ganin a ɗan ɗan kafa ne za ta gyara insha Allah jini ka kai ba ka da zuciya ne wallahi ina da ita inda ba ka da zuciya ba rayu mun taɓa ganin mutum ya rayu ba zuciya a cikin cikinsa ba zai yiwu ba a gare ba haka ba ya ce to ka sako ta ya ce Allah ba zan su ta ba ba a yi haƙuri ne ci gaba da ma'ana ba a gani ma'ana tsabar munin halinta hatta iyayen da suka haife ta sun ji a ransu cewa ba ta cancanci zama a gidan wannan mutum ba hatta iyayen da suka haife ta ni kuma na tabbata mace ta kai makura wajen lalacewa a ce hatta mahaifinta da ya haife ta yana cewa a sako ta da wajen shi haka yi zama kuwa haka wani to amma da wanda Allah ya ta da shi mutum ne wanda ya san me yake yi ya ce a bar shi zai gaba da hakuri da zama da barasa kuma wasu daga ƙarshe suna gyarawa su dawo su tana dama wasu kuma abin sai gaga namiji yana da kyau ya zama to mai hakuri da ƙila da ku aka ce wannan mutum lima za ku tsalle ku a dan me sa ba za ka sake ta ba a ƙala kun san me yi fara sai ya ce aksha an yi tazawwaju ha man la yasbiru alaiha abin da nake tsoro shi ne kada wanda ba zai iya haƙuri da ita ba ya aure ta da ya ta'azza bi ha sai ta zai ta cutar da shi ko kuma shi ya cutar da ita wanda zai iya haƙuri ka ai duk abin da za a yi masa zai wuce ko amma wanda ba zai iya haƙuri ba zai yi damuwa da abin da ake yi haka ne kuma haka ba ko kuma idan ya ɗauki mataki ita kuma sai ta cutu ya ce to tsoron kanta ta gidan da za ta cutar da mijin ko shi mijin ya cutar da ita ni tun da zan iya haƙurin zama da ita gara mu ci gaba da zama kun ga bambanci kenan wani ɗan ƙaramin abin da bai ta kara karya ba zai fara yi zai fara hayaniya zai fara ashariya zai fara zage-zage tafi gidan wata kuma ɗan ƙaramin abin da bai taka kara ba ka ce ka ɗauka ba da gata ne a gidan mu ka je ka auro ne ka ɗauki da ka ɗauki ka ba ka ɗebo kaya ka kulla a abin nan ka yi waye ni da ka ce mijin ya ta ba ta hakuri ce dan Allah mata karki ya hakuri zauna mu da suna ka ce gawa da kai a haifu a duniya na ba za a fahimci juna ba in dai da kai ne za ya kuka wannan ya bi ta gidan ya je ya samu uban cewa ta dawo a kiyarta ayi ayi ayi ba zai yi ba ya dawo na ga namijin da ya je gaban su da kansa yana kuka yana zubar da hawa yana roƙon su don Allah a bar su na wani ai ina ga ko dukan ta ya kamata a yi hakuri a ce wannan dukan ya wuce amma kar ka sai haka ne ko ba haka ba mutum ya zo yana kuka yana cewa ku bar matarsa ta dawo gidanta ku ce a ku ƙetare ƙasa ku hau dokin naki ku ce ba za ta koma ba kuma wallahi ina gaya wasu iyaye da yawa daga cikin iyaye da suke hana yas komawa gidan mijinta ina so ku san cewa ita ma tana jan hausa kawai sai dai ku iyayen ta ne ku karɓi da ku ita yanzu abin da ya sa ta dawo ba ba ta san mijin bane ba ko ba ta san zama da ke bane an mata ba daidai ba ne don haka relief ɗin jini ne ta zo ta gidansu ka ɗan yi kwana ɗaya kwana biyu ta samu nutsuwa a kira mijin a masa faɗa ko a masa nasiha a ce ta yi ki goma ita buƙatar ta kenan ba wai buƙatar ta rabuwa da mutum ba idan kuka matsa cewa ba za ta koma ba tana ɗaki tana kuka ko kuna falo kuna hira ma'ana zuciyarta ba ta rabu da mutum ba amma a zahiri tana so a ɗauki mataki so abin da ya kamata ga iyaye idan misali ma ko fahimci an zalunci yau sai ku nemi mutum ko ku aika ya zo to wani wani ta tsoron Allah tunda kai wani ba kyauta ba mu ba za mu raba ka da matar ka ba domin Allah bai ce a raba ku ba kuma mu ba mu haɗa ku aure don mu raba ku ba amma ka ji tsoron Allah ka gyara wannan abu wance eh ke kuma ta zama mai hakuri ba fa duk bukatar da kike bukata a gidan miji za ki samu ba duk abin da kike so ko yanayin da kike so za ki fita kanki a ciki ba da haka ki tashi ki koma gidan miji mu ba mu aure da gidan ki dawo nan gida wallahi wallahi da yawa daga cikin ƴaƴa za ka samu cewa sun fi son haka akan ajiye su da ake a gida amma sai ga wasu iyaye ne su ajiye mace wai su tunaninsu idan sun mai da ita mutum zai raina su kuma zai raina mata a daidai lokacin da kuke ganin haka shi kuma mutum yana ganin rike ta da kuka yanzu shi ne ƙarfin rashin mutunci da kuka yi shi mutuncin ku a gurinsa shi ne ku dawo masa da matar shi inda ta san kuna kusan tana da laifi ku mata fada inda yake da laifi ku masa fada a dawo a fahimci juna a mai da juna a ci gaba da zama shi yasa fa Allah madaukakin sarki a cikin suratul baqara yace fala ta'budu kunna an yankihina azwajakunna idza taradu bainahum bil ma'ruf idan aka samu matsala tsakanin miji da mata matukar ko da ya ce ya sake ta matukar ba ta gama idda ba Allah ya ce to kar ku yake ku hana su ko hana ta komawa gidan mijinta shari'a bata bawa iyaye dama su kashe wa mace aure iddata bata kare ba yanzu kwanan nan wani bawan Allah ya kira na a waya wani aure ne aka daura lokacin da aka daura auren baban baya son mijin to amma kun san cewa wanda baya so ko ba ni kilizum ta cewa ba za a yi auren ba musamman idan Allah ya rubuta cewa sai an yi haka ne da haka sai aka daura aure a halin baya so to me ya faru me ya faru miji kuma da mata ne suka samu matsala me ya kai matakin ya sake ta kun ga uba da baya so zai ce gara ma haka dama ai na faɗa ne mata tana gida amma suna communicating da mijinta ga ba shi haƙuri suka fahimci juna sai ce to zai zo ya mai da ita ya zo gida sababanta ya ce ya zo mai da wanci ya ce ai baka isa ba ba wani kuturu ma ya kaɗan balle na makawo yayi yayi yayi ce a sai kira yarinya ya ce wancan ta ce na mai ce to ni a matsayin na mijin ki na mai da ki ta ba ta gaba inda ba to ka'idar musulunci idan miji ya haka dole iyaye kowa ya ja baya inda ya ce ya mai da ita mun ba mai isa mu hana ta koma gidan mu ba haka Allah ya fara dole a hakura in ya so idan wani abu ya sake faruwa to a da wani mataki amma a yanzu dole ne in kuma abu ya ki to yanzu kuma sai dai alkali shi kuma sai ya duba ya ga shin wannan yarinyar lallai cutuwa take a gidan mijin nan eh ya ce wani to sake ta idan ya ce ba zai sake ta ba to alkali yana da ikon shi da kansa ya rubuta takarda ya ce na saka maka ita kuma a shari'ar musulunci ta sa jama'a kun fahimci magana don abin da ya sa kawo wannan ana yin abin da shari'a ba ta ba haka ce bane mutum za su samu matsala da matar shi ya sake ta daga ƙarshe su fahimci juna ko lokacin da suka fahimci juna ba ku sani ba waya ce a hannunta za ta shiga ɗaki ko ku sani ba kuna kicin ke mama ta kina biki ko kina tsakar gida da ke ga baki kuna tattaunawa ita kuma tana falo ɗin ɗin ɗin ɗin ya zunzuru tun ɓallon ƙwanƙwanacin ƙwayar idan zuciyata ka yi haƙuri tura miki haka ne ko ba haka ba to ai ke din ce ma wallahi kin cika kaza yanzu ki duba rana ma kin ban kaza kin ban kaza ya turo to ai kai ma ka san cewa in ba dan haka ba tun da muke zaune da kai yau na taɓa yin kaza kaza da tura su yi ta exchanging ko kuna can kuna ta saukar gaban ku san me yake faruwa dan haka su daidaita su shirya su samu nutsuwa da fahimta sai ga kogan naka ya taho ya zo zai mai da abarsa ba ku san me ya faru ba sai ku ce ku allanka da gawas ba isa ba ba zai yiwu ba ai ya sa Allah da ya san haka tana faruwa da ke Allah ya fi san ala ya alamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir Allah ya fi san ya fi kowa sanin wallahi wannan irin dalilan ya sa ai Allah ya ce idan mutum ya samu matsala da matarsa sai ya zo zai mai da ita kar ku sai masa a'a bashi ba kusan me ya faru tsakaninsu an taɓa kafin na ƙara samun wannan kisa barin da ko wata kuma an taɓa samun irin wannan mutum ya ce ya sake ta iyayen suka ɗau zafi to ma gani ranar da za ka zo ka ce ka za ka kai ka za ka kai ka yarinya tana zaune miji suka daidaita da yarinya iyaye ba sani ba ya zo ya ce ya mai da ita suka ce a ba amma ya suka kuskure akwai wata kanwashi sun saba da ita matar sai ta zo ta gidan akan za su je anguwa da ita matar suna fita gogon na kai na gida sai su hauna ne kawai sai gida sai ta ce to na barki lafiya a kai ke mun da ke ta kan kawai ta wuce ba ta kawai ta fada ku gidan mutum da yi to ba sun ki ba iyayen sun ki su kuma sun daidaita sunan su kawai sai yarinya ta dinga ta fito da ita daga gida sai ta kawo ta kofar gidan mutum sai ta ce to na barki lafiya to na gode wancan na gode wancan yana kai ta wuce ta kuma sai ta fada gida ana haka ana haka ana haka rana kawai suka ga tana kira a mai ke munafukar Allah daga ina ta ce ku kira shi ku tambaye suka ce waye ku kira shi ne ku tambaye ki gaya mana waye ne ta ce ku kira shi ku tambaye wallahi tallahi sai gashi sun hana ta komawa amma ta koma ban gane ko kun fahimce ni ba ta koma sai ga uwar da sanda yar munafuka ba zai ba da wuri ta tara ba zai koma yar munafuka ta ce to zai a gane waye munafuki tsakanin ku da ita ku da kuka hana ta komawa gidan mijinta tana zagayawa ta same ni ku ne munafukai ko kuma ita tana son mijinta tana komawa ta je ta same shi har gidan shi na fata kuna fahimtar magana to irin waɗannan matsaloli a haukan dokin zuciya a yi ta bala'i wallahi duk hakuri shi da maganin su aka ce ba za a yi hakuri ba za a yi samun matsaloli Allah ya sauwaƙi Allah ya yi mana shi ne yake cewa ina tsoron kada in sake ta wani miji ya ganta ya aure ta shi kuma ya cutar da ita tun da ba zai iya hakuri da ita ko kuma ita ta cutar da shi ta zauwa da rajulun bin ra'atin wani mutum ya aure wata mata falan ma dakhalat alayhi lokacin da ya shigo ya same ta ra'a biha al-jadri sai ya ga kamar ka ce kasuwa a jikinta ko kuma mene baras wani irin cuta aka nan na ciki wanda yake bata cikin mutum an gane faƙala yana ganin wannan abu sai ta isa kai to aini ido na suna ciwo ido na suna ciwo tun maƙala sai ce mata amintu na makance ba na gani baba kuda sai ne sance ta ma'ana baya yana nuna mata shi makawo ne ashara sana har tsawon shekara goma matat har wannan mata ta rasu walam ta'lam annahu basiru bata san cewa yana gani da idanunsa da ya fahimci tana da wata matsala a jikinta sai ya ce mata ya makanci faƙila da goli ma fa'alta zalika bayan da kalasu sai aka tambaye shi aka ce me yasa kai haka faƙala sai ya ce karhitu muhsinaha ru'yati laha limadiha ina tsoron kada ta gane na ga abin da ke cikinta na matsala ta jirgin daɗin cewa ya aka yi na gane tana da damuwa a jikinta tana da cuta a jikinta ya sa sai na nuna mata na makance kar ma ta yi tsammanin na ga abin da yake jikinta na cutuwa ta kun gane magana tana da matsala ne sai ya ga ya ma ce mata ya ga matsalar da ke jikinta wannan zai cutar da ita ba za ta samu nutsuwar zama da ibada haka sai ce mata ya makance suka yi rayu tsawon shekara goma a matsayin shi makaho ne don haka ita kuma tana zaune da shi a matsayin makaho ne bai san abin da ke jikinta ba har Allah ya ɗauki rayuwarta fakila da sai aka ce sabaqatul bijiya maza sun gabata ko ba haka bane manya kenan ba zai iya wannan na taba kawo muku akwai wani wani abin nan yayan mu da na sani duk da ba wai dangantaka muke da mun tashi a guwa ɗaya ne matar sa ta jinya tsawon shekara goma sha biyar amma wallahi yana tare da ita tsawon shekara sha biyar kuma sai an fatar da ita an tare da ita za ku yi hira ba an gaɗaɗau da ita amma ba za ta iya komai ba magana rau amma wallahi tana wakance shamin shamin ba abin da za ta iya wakanta kuma ya ci gaba da zama da yake tuwar lafi ba zai zama ita ba shekara goma sha biyar kuma a cikin shekara goma sha biyar din nan ina jin in ban manta ba sai a na sha biyar din ko a na sha hudu sannan ya ƙara aure akai akai da shi har san da ya faɗa da mutane da yawa ya ciki ba zai aure wata ba zai ga iya abin da Allah ya kaddara in wanta ta tashi kenan in ba ta tashi ba kenan na tafiya ne shi kenan ba ya iya amma magana ko ita Allah bar magana to ai Allah bai hana ba to ai ce ina sani Allah bai hana da ba amma ku bani wasu suka ce tun da an ya ce a bashi kuma shi wasu suka ce a'a ba zai yi ba aka dinga rigima karshe kowa san da ya hakuri da bashi wallahi sai a shekara ta ko na sha ko na sha biyar da jinyar matan nan sannan ya aure ya yi auren bai wuce shekara ɗaya bai kuma Allah ya mata rasuwa za ki ga akwai matar da mijinta ya samu matsala amma tana ta hidima a kansa da jinya amma na rantse muku da Allah wata idan mijinta sa suna lafiya karo ya samu problem na jinya ko na rashin lafiya to kwa ga rashin mutunci kuwa hatta hidima da take masa kai ta gora ta masa ba Allah ma na ya sa da hakuri ba ba ka iya tsina na mu komai kullun kana kwance kuma ne hakuri na ba da kai amma duk abin da ne sai ka ce mun kaza ba da ba daidai ba ne kaza ka dinga masa goli kina masa wani ne kina masa wani saboda haka wannan hakurin da ake magana ba a baki bane zai iya riskar ki ba ke san lokacin da zai riske ki ba abin da za a ce miki biya hakurin a kansa ba ki san lokacin da zai same ki ba ba ki san lokacin da zai same ki ba shi yasa addu'a da kuma mai da al'amari ga Allah ne maganin wasu matsaloli Allah na lokacin sarki ya dace da dan haka aka ce masa sabaka ta zuciya qala rajul wani mutum yace inna zawjati hadhihi mada ala zawaji minha 40 sana wannan matar da kuke gani na aure ta tsawon shekara arba'in da ta wuce wa ma ra'aytu yawman sarran amma tun da nake ban taba ganin abin farin ciki da tare da ba na aure ta tsawon shekara na shekara arba'in ya ce amma wallahi tsawon shekara arba'in shi na ban taba ganin abin farin ciki da tare da wannan matar ba wa innani min al-yawm al-awwal min dukhuli biha kuma wallahi ni din nan tun daga ranar farko da na shiga ɗakin ka arabtu anna halatu tuslihu li bi hali sai daga wannan halayen ta bai dace da ni ba tun daga daren farko wallahi akwai mutumin da shi ma ya faɗa mai irin wannan magana na rance ku da Allah ranar da yake ga ɗakin matarsa a ranar yau ga ba ya ce malam inna lillahi wa inna ilaihi malam me ya faru ya ce malam ni ina da kake gani an gore yanzu shigowa ta ɗakin na ce me ya faru lafiya ya ce ma na ɗebo wa kaina bala'i ta ce a kuzi billahi an ko guda ya ɗebo kansa bala'i ya ce malam wasu abubuwa na gani wanda na rantse da Allah na rantse da Allah na shiga wasu malam sai dai dan Allah ne ke kuma wallahi har yanzu a cikin matsala yake mun yi wannan abin da ya bai wuce shekara biyu ba zai yi wahala a yi sati biyu bai buga mu waya yana mun tambaya akan ya zai da matsala kaza zai da matsala akwai matar da daga fara mu'amala da yanzu za ka gane cewa kayi kuskure da aure akwai mutum da daga shigowar ki gidansa daga yanayin yadda ya yi adiresin ɗin za ka ce a uzu bin lai kamar ya ɓaci na ɗin ruwa kai na bala'i Allah tun daga ranar farko to haka shi ma wannan yake ba da labari ya ce wallahi tun daren farko da na shigo ɗakin matata na gane cewa na wannan matar da dace da ni da rayuwa walakin na haka na ibu da tunani sai dai matsalar shi ne yar babbana ce na aura auren dangi a kai bana wa aikantu kuma na tabbatar da cewa anna ahadan la yumkinu an yahtamilaha fa sabara an yahtamilaha babu wani dan adam a nan kusa da mu wanda zai iya daukar nauyin abubuwan da matan nan take yi na riga da na fahimci ba ni iya haƙuri da ita in ba ni ba akwai matar mara ce aure ta je ta zagayo ta zagayo ta zagayo ta sake dawowa gidan mijin ta rafa aka ce ai dama wata sai wani
Ina yi noma.
Eh?
Ina yi noma na wani masallaci ne.
So, uh, an gane ko so ta ce ba- ma'ana bayan ta rabu da mutunta na farko ta auri wannan mutum wata kan wata nawa suka rabu ta sake auren wani wata nan wata nawa suka rabu ta sake auren wani ka dai mutum sai dawo da ita ta ta ta aika ma wanta sai wani ma'ana ba wanda ta yi zama da ita ba wani ita ma kanta da ta dawo gidan mutum farkon sai ta wa kanta iyamun da ya ce to yau ka ba ta na shigo kenan sai kuma kabari Allah ya shirya da mu walakin na akana ibnatu anni wa aidantu anna ahada la yumkinu an yahtamilaha fa sabartu dan haka sai ne hakuri wa hasabtu na nemi lada wa akramani Allah min hadi auladi bara salihina cikin ikon Allah kuma sai Allah ya karrama da samun yaya da wannan mata salihan bayi mutanen arziki masu tarbiyya wasa'adani nufuri minha ala shigalin bil ilmi to tunda bana samun nutsuwa da ita sai zama kullum bana tare da ita daga na gama abin da dan yi a gida kawai sai ta fukara yace wannan ya taimake ni wajen na shagaltu da yawan karatu kun san wata fitina kuma wata ni'ima ce kuma har ila tunda matar ta gallabe shi ba zai iya zama a gidan ba sai ya tafi masallaci kawai sai ya dauko ayat sai ta fesa kira haka ake so da ke in rikici ya yi rikici tsakaninki da mijinki ya ɗau ƙwari ki koma gefe ki ta fesa kira Allah wallahi bayan wanci sha biyar sai ki nemi wannan tashin hankalin sama da ƙasa sai ki rasa ko kuma ki ta a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim akwai sahabbai guda biyu rigima suke yi kowa jijiyar wuyarsa ta tashi ransa ya ɓaci sai annabi ya ce wallahi na san wata kalma inda za su faɗe ta kowa sai ya ji abin da yake ransa nan ya ji baya ji mata ɓacin rai sai wani sahabi ya sai ya ce wa waɗannan mutane kai annabi yana cewa inda za ku ce kaza da za ku daina jin abin da yake damun ku na ɓacin rai suka ce me ya ce a ƙubi billahi ne shi ɗan suna faɗa kawai sai kowa ya saki da mata kowa sai ya je gidansa saboda haka idan mijinki kuka shiga rikici da shi to ba a shari'a za ki ta yi ba ko ƙananan masangar da su mutu ba a'a bai ci a kuzu billahi min shaitan ne sannan kuma karki faɗa a fili ya ci dan in ya ji kuma zai ce oke ni ne shaitan ni da a ila a ila Allah ta mai da ni shaitan kaga matsala kuma ta matsala kuma ta kara faruwa da haka sai ki faɗa a zuci bakin ke yana ɗan motsi ne sai mai ke faɗa ba ai wani namijin wallahi sai dai addu'a Allah akwai fa namijin da idan matarsa ta suka samu matsala in ta koma yadda da ɗan Qur'ani tana karantawa sai ko tariya nan ma tare ne Qur'ani ba take karantawa amma sai ta rai ne tsabar ma bata damu da rikicin da ke tsakanin mu ma kawai kira'a ta koma tana yi to sannan yar gidan mai shawo ka za ka za ka za ka za ka wallahi mazaje ku tsoron Allah ku tsoron Allah ba daidai ba ne akwai abin da mata da yawa ba sa ɗaukarsa a matsayin mafita amma kuma wallahi mafita ce a cikin rigima duka kun ga kalmar ya haƙuri don Allah ka ya haƙuri wani don Allah ka yafe mu wallahi ba zan sake abin da nema ba don Allah ka ya haƙuri wallahi ba karamin makami ne da yake maganin fitina da maganar kayan mutu ba wato shi na miji yadda kika san sarki haka yake idan sarki sarki ba abin da yake so irin masu girmama shi ko ba haka bane masu binsa masu biyayya masu kamba mashi shi ne mutu haka yake. yana so ya gama matarsa tana biyayya tana girmama shi in ta yi laifi tana ba shi da kika yana makoro haka na yana makoro guda shi ke nama ko kin gane ki kuskure ko ki shi ke nama da Allah ya kai mana baki ka ji koga a tsayar Allah kai wa maza ke ko tare da mata ya baki daya to shi ne to idan dai aka ɗauki wannan za a samu abin da haka yace wa akramanin lahu min hadi auladil barara Allah sai ya karrama ni da ‘ya'ya daga wannan mata masu biyayya su ne barara salihina mutanen arziki da tsotsu wa sa'adani nukuri minha sannan nesa da ita da nake yi ya taimaka mu a na shigalin daga ilmi akan shagaltuwa da ne da yawan karatu da ilmi sai ya zama lalle ya gaba da fitina a wurin matarsa amma kuma fitina ta taimaka masa wajen shagaltuwa da karatu shi yasa kamar yadda na faɗa idan matsala ce matsala sai ki amfani da wannan matsala kuma sai ki mai da ita wani alheri da ba mutum ya bata miki rai ran ya baci dau karatu qur'ani ki dai daga mafi sunan muslim bude ki ta karanta addu'o'i dauki ne ato hadis karanta hadisan annabi su tunatar da ke wasu abubuwa kina da kasin din wa'azi a wayar ki kunna qira'a ce kunna to wannan shine maganin fitina sai ki ga lokaci guda kin dawo kuwa idan duk wannan ba zai yiwu ba to nemi guri ki ta tasbihi ita subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar ki ta hasbunallahu wa ni'mal wakil wannan hasbunallahu wa ni'mal wakil tana da fa'ida guda biyu fa'idan farko shine ke za ki samu nutsuwa a ranki fa'ida ta biyu shine za ta taimaka miki wajen sassauto da halin mijinki mutum wani irin mutum ne mai ɗabi'a mai muni za ki ga cewa ya taimaka wajen menene wajen sassauto da shi saboda kina yawan yin addu'a kina yawan zubewoyi amma kada ranki ya ɓaci da mijinki sai ki kunna menene ne kuke cewa abin ne ki kunna waye ne izar so waye izar so ko kunna ki duwaka kunna nura dan inuwa kunna waye ne ne suna yansu ne yawwa kunna wannan wai ne zai samu miki da nutsuwa wallahi ƙara ka gunzuma za ki a ta inda za ku gane ƙara ka gunzuma za a yi shi ne yanzu waɗannan fina-finan da suke ba suna cewa tarbiyya suke koyarwa ba da Allah idan tarbiyya suke koyarwa auraye za su aure aure da za su dinga mutuwa me yasa ba a kwaikwayon abin da 'yan mata suke yi a fim ana yi wa mazaje me yi wa me yasa mazajen ba sa kwaikwayon abin da mazajen fim suke suna yi wa matansu da kun gane me nake nufi inda a ce yana da wata fa'ida ai da ya taimaka wajen gyara zamantakewar aure ko sai ga ba abin da ya fa'idar sai hayaniya da bankaura saboda haka innal ladina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu ala bi zikrillah tatma'innul qulub Allah shi ya tabbata dan haka fakana min zalika mu'allafatin kathira yace a karkashin haka sai ya zama nayi rubuce rubuce masu yawa arzu an takuna min al-ilmi alladhi yantafi'u bihi ko yantafa'u bihi ina fata wannan rubuce rubuce da nayi Allah ya sa al'umma ta amfana da shi annabi ma fa jama'a da matarsa suka gallabe shi annabi sai ta mutura kasa sai sallah da salati ku duba fa hakuri irin na manzon Allah amma saboda mata mata ne Allah ya muku albarka Allah ya hada muku a aljanna Allah ya fi mana da mu da ku baki daya Allah ya zaunar da ku a gidajen ku lafiya duk hakurin manzon Allah da ke kuni sanda annabi ya fita daga gidan ya je wata guda da baya ga cikin gidan shi kuma a cikin wata gudan nan ba wacce ta yi tunanin ta zo ta ba wa manzan Allah oh ka ina ka ina shi yasa wallahi in kana tana irin wannan abubuwan Allah ana ba wani abu ma kai ta dariya ta dariya ka ce ayya an yi wa shugaban mai zaiton kuma ya haƙuri don haka kuma dole mai haƙuri sai ka mai da abin ba wasa Allah ta tsune ta tsune ta ce wallahi ta kutura ba yanzu ka bane wallahi kara tsinewa da Allah wallahi ba ka san lokacin da za ta bushe da dariya ba sai a mai da abu wasa in ta zo ta dangwaran ma da kwan an san haka wasu ke yi ta abinci an ta ya bacin ta ɗauko ba haka nan ke ta tura masa to wallahi in ƙara kwanan nan ƙara kula nan kan ki bi yadda kika san wasu bai cika lalace haka da su da zaƙi a kunne na Allah idan ka kwala mata gida take amsawa ka sake kwalawa take amsawa ka sake kwalawa take amsawa sai ina roƙon ki dan Allah zai kira ki sau goma kar ki amsa saboda sunan ki zakin fada ki mu a baki na daga kin amsa kin ga na daina amfatawa amma idan kika ki amsawa wallahi ni kuma zan ta kwala wance wance Allah daga ta bushe da ya ki wallahi kai da ka cika abin nan ne ga ya ko wasa da ya amma duk gida zama a mutuke ma kai a zume ita a zume duk kun zama tsamiya gaba ɗaya ba kyau wallahi ba daidai ba ne dole ne ya zama akwai walwala akwai walwala akwai walwala amma abu gaba ɗaya ya ya ya ce ya cinyewa Allah ya yi da aka yi ce ina fata wannan rubuce-rubuce da ne ya zama to daga cikin abubuwa wanda za su amfana da musulmi ومن الصدقة الجارية وانا فاتا وانا رجل رجل لي إذا ما نقول لك تكون صدقة جارية فتوات صدقة من قدانا وأتاحت لي علاقتي السيئة بها وما ناسا مداما وانا علاقة تاتا ممونة لتهم أن أقيم مع الناس حياة اجتماعية نامية na zauna tare da jama'a na fahimtiya mu'amalar mutane to tun da gidan ba zai zo ba dole ne ka fito kwararo ko kayi karatun Qur'anin kabeji kayi tafiyin kabeji gida kuma kullum a cikin fitina na ga sai ka fito gurin samari shi yasa za ki ga da yawa daga cikin ma'aurata wala sai ki ga mutum karfe sha ɗaya sha biyu na waje ya dimbin kirga teburan masu shayi akwai mai tashi karfe tara zai fara da shi yana nadewa karfe tara sai dubu wanda shi kuma karfe goma yake tashi sai maza kusa da shi sai zai zauna yana fara nadewa shi ma karfe goma ta ko da shi kuma sha ɗaya yake tashi sai kara buga makinan sai kara sabuwar su zai je zauna wani ko wallahi tallahi in kika ga ya shigo gida sai ya tabbatar ta yi bacci yayin su bacci yadda kika san barawo haka zai bude gefen a hankali ya zara sakata a hankali ya tura je ka da ila sa sakata nan na fara luf luf luf yana numfashi da kyar saboda karfa da ke tashi wani ya shigo gida irin wannan yana nuna kowa a shirin kwan faru a kan tukun ya haka yana dunguran sa kwararam ta ce wannan munafiki ne kenan kuma da fada iya sami ta ta ta ta ta ta ya ce wani bala'i ne ya tashi Allah ya sauwa ne shi ne shine yake cewa na samu damar zama da jama'a har na fahimci halayensu wa rubba ma lau ta zawwatu gairaha da a ce wata mata na aura ba ita ba lam ya tahaqqaq li shay'un min dhalika da ban samu dama aiwatar da wadannan abubuwan ba ma'ana shi yanzu godewa Allah ma yake da Allah ya haɗa ni da unguwar mata ta ba shi dama ya je ya yi karatu har ya yi rubuce-rubuce ya wallafa littattafai ya samu damar zama da cikin jama'a ya fahimci halayen mutane ya ce inda wata mata ba irin ta yawon wadda bai samu wannan dama kun ga masu haƙuri da mata ke Allah ya ba irin su wani da wani da wani da wani kullum a cikin masifa da bala'i Allah ya dole mu zama to masu haƙuri mu ne haƙuri da ku ku ne haƙuri da mu Allah ya ƙara mana haƙuri da juna ba ke da za mu tashi a sabo a naƙin lati jamalika idan mijinki wani kumama ne wani mummuna ne ya haƙuri zama da ke da munansa duk matar ka wata yawo wace hakan nan inda akwai yawo da ya haƙuri ba da ita nake ba ka yi haƙuri zama da ita to za mu so za mu yi bayani sati mai zuwa insha Allah ta'ala abinda muka yi daidai da ni da ku Allah ba mu lada wanda muke kuskure ko tuntuɓan harshe ko karanci ilimi ko bincike gari da ku subhanahu wa ta'ala ya fi mana Allah sa aljanna ta zama kuma kuma a gare mu Allah madaukakin sarki ya haramta wuta cin namun jikin mu Allah kuma ya sa aljanna ta zama kuma kuma mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh babu tambaya a yau